السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى ال بيته واصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na al-muhajirun a nan cikin garin Ningi domin ci gaba da tafsiri cikin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri cikin suratu Ali Imran jiya mun tsaya ayata 32 yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi ayata 33 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dace da mu amin yau muna talata 21 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan jira annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda yake daidai da goma ga watan uku shekara ta 2026 miladiya za mu tashi insha Allah aya 33 Allah tabaraka ta'ala ya sa mana albarka amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم طيب الله تبارك وتعالى يتي إن الله اصطفى آدم ونوحا للي ألا يافبي النبي آدم عليه السلام دكما النبي نوح عليه السلام وآل إبراهيم دكما آل إبراهيم وآل عمران دكما آل عمران على العالمين ألا يافبي سؤكان صورا تالكي قبادا ذرية بعضها من بعض ألا يتي ذرية ساشن تبسا ساشن ko sashi daga sashi daga wani sai wani sai wani wallahu sami'un alim Allah tabaaraka wa ta'ala sami'un ji ne sannan alimun masani Allah yace inna Allah astafa Adam Allah ya bada annabi Adam alaihi salam Abdullah Abbas yake cewa wannan aya Yahudawa suke cewa su ne ƴaƴan Allah su suna daga suke cewa su ƴaƴan Allah ne su ‘ya'yan annabi wato zuriya annabi ibrahim ne da ishaq da yaqub sai allah tabaraka wa ta'ala saboda wannan aya inna allaha astafa adama wa nuhan allah ya zaba annabi adam alaihi salam da kuma annabi nuh alaihi salam ya zaba annabi adam a wajen sa na baban dan adam gabaki daya kowa da kowa daga annabi adam ne alaihi salam allah tabaraka wa ta'ala yace wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ubangijinka ya ce da mala'iku za mu halarci wato wani ɗan adam a kan ƙasa sai mala'iku suka ce a ta ji alufiha man yi silufiha wa ya fi dima za ka halarta a kan ƙasa wanda zai zo ya taɓarna ya zubar da jini kamar yadda da aljanu suka yi kafin a halarci mutane tunda da ka baki ɗaya kan ƙasa aljanu ne gaba ɗaya wannan ya kashe wannan wannan ya saru wannan wannan ya halakar da wannan wannan ya wannan kwace sai Allah tabaraka wataala ya ce inni a'lamu ma la ta'lamu ni na san abin da baku sani ba ku sani ba wa nuhan Allah tabaraka wataala ya ce da kuma annabi nuh alaihi salam Allah tabaraka wataala ya hadice annabi nuh ya zabe shi a matsayin manzo na farko wanda ya zo da wato manzanci Allah ya ce inna Allah astaghfara Allah ya zaba idan aka ce as-safa a larabci shine al-ikhtiyar wato zaba ana cewa intakhaba ijtaba istafa ikhtara duka waɗannan ana nufin zaɓar abu shi ne mana asafwa wato a tace abu a ɗauko wanda ake ganin yafi to Allah ya zaɓi waɗannan annabi adam annabi nuh wa ali ibrahim wa ali imran da kuma ali ibrahim da kuma ali imran suwa ne ne ali imran da kuma ali ibrahim wasu daga cikin magabata malaman tafsiri suke cewa da Allah tabaraka wata'ala ya ce wa ala ibrahim yana nufin da shi annabi ibrahim ba wai wasu iyalansa ake nufi ba ko wasu mabiyansa ba ana nufin shi kansa ne amma Allah ya ce ala ibrahim haka nan ala imran wasu ka ce shi din ma imran din ake nufi shi kansa ba wai maganar iyalansa ba kamar yanda muka je yayin wato tafsirin ayar da aka yi magana akan alamar annabtaka ta barut inna ayatu mulkihi an ya'tiyakum tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu musa wa al a waccan aya Allah tabaraka wa ta'ala yace alamar annabtaka zai zo da wannan akwatu wanda mala'iku ke dauke da shi ko su suka dauko ko kuma dai wato kamar yadda muka ji aka koro shi a amalan kisu kuma suka rabu su wala ikuli da Allah tabaraka ta'ala yace a cikin sa akwai baqiya mimma taraka alu Musa wa al akwai sauran kayan jama'ar wato annabi Musa da kuma jama'ar annabi Harun malamai suka ce ba ana nufin jama'a su ba ana nufin su kansu to kamar da ke a can ana nufin alu Musa wa ala Haruna ana nufin wato su kansu to anan ma malamai suka ce ana ibrahima wa ana imran ana nufin su kansu ne Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba annabi Adam ya zaba annabi Nuh ya zaba annabi Ibrahim da kuma Imran na fata gani wasu kuma suke cewa a ana Ibrahim din sune sai annabi Isma'il Ishaq da Yaqub da kuma al-asbar su annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kuma yana daga cikin waɗannan ali ibrahim din an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya za mu rika maka salati sai ce ku rika cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ibrahim sai ce wa ala wa ala ali ibrahim ya bada kenan wato zuriyarsa din wasu ke cewa kuma wato su kuma ali imran su ne irin su fahad bin lawi bin yaqub alaihim salam da kuma sa'annan musa da annabi harun wannan su ne ali imran Allah tabaraka wa ta'ala ce na zaɓi waɗannan alal alamina akan dukkanin tarikan duniya domin dukkanin annabawa daga ɓangarorin da biyu ko dai daga ɓangaren annabi ibrahim ko daga ɓangaren wato imran alaihim salam daga waɗannan guda biyu ne duka Allah tabaraka wa ta'ala ce zuriyatan Allah ya ce ‘ya'ya ne ana cewa ɗama guda ɗaya zuriya ana cewa ‘ya'ya da yawa zuriya haka nan ana cewa iyaye su ma zuriya a ce Allah ya ɗaukaci zuriya ana nufin Allah ya ɗaukaci ‘ya'ya wanda za su zo ‘ya'yan ‘ya'yan wani duka ce zuriyarsa ne wannan to har iyaye ma na ruwa sukan ce musu zuriyar wani tun da shi ɗin daga can ne ma'ana gaba da ba duka zuriya ne uba zuriyar ɗani ɗakon zuriyar uba ne shi ba'adu hamin ba'adin allah ce sashinsu daga sashi mana ɗan daga uban haka shi ma uban shi ma daga nasa uban wallahu sami'un allah mai ji ne ji da yake irin nasa subhanahu wata'ala bai yi kamata na kowa daga cikin bayi ba sannan kuma alim masani ne wanda yake mai sanin komai subhanahu wata'ala ba irin sanin bayi ba su bayi kan wa ma utitu min al-ilmi la qalila abinda aka ba ku ne ilmi dan kadan ne da Allah ta baraka ta na
إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب طيب الله تبارك وتعالى يتي إذا كانت امرأة إمران يا عندما واتو ماتر إمران تشي ربي يا أبنجي إني نذرت لك يا أبنجي ني na yi maka bakancan na yi alkawarin mafi bakwani abinda ke cikin nan nawa na yi alkawarinsa muharraran cewa zan mika shi zan sallama shi ya zamto ya dukuba wajen bautarka su hana wata'ala ta ce ba ta ƙabbal mini ya Allah ka amsa mu wannan alkawari da ne wannan bakanci ya Allah ka karba ya zamto ka bani lada innaka anta samiul alim ya Allah kai ne mai ji kuma kai ne masani Allah ya ce falamma wada'atha yayin da ta haife wannan wato bakantan nata kalar sai ta ce rabbi ya ubangiji inni wada'atha unsa ni na haife ta kuma mace wallahu a'lamu bima wada'at Allah shine mafi sanin me ta haife walaysa dhakaru kal unsa namiji ba kamar mace bane ana nufin mace ba kamar namiji bane sai ta ce namiji ba kamar mace wa inni sammaituha maryama ni na sa mata suna maryam wa inni u'idha bika ni ina nema mata tsari daga gurinka wa zuriyataha ina kuma nema wa zuriyata tsari daga gare ka min shaytanir rajim ka kare su daga shaytan wanda yake jefaffe ko wanda yake jifa fa taqabbalaha rabbuha sai ubangijinta ya amsa mata mana ya karbe ta bi kabulin hasanin karba wacce take kyakkyawa wa ambataha nabatan hasanan Allah tabaraka wa ta'ala ya habbaka ta habbakawa mai kyau wa kaffalaha zakariya annabi zakariya alaihi salam ya rene ta sai ya zamto da annabi zakariya ya dauki renanta bayan ita mahaifiyarta ta bar duniya to kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab ko da yaushe annabi zakariya ya shiga gurinta a gurin a ɗakinta na ibada ko a kewayenta na bauta waje da inda harizika sai ya sami wani kalar abinci a gurinta wanda ke ba irin na lokacin ba ƙada sai ya ce ya maryam sai ya ce da ita ya ke maryam an na naki hada daga nan ke samu irin wannan ne ta ina yake zuwa ƙada sai ta ce huwa min indillah ta ce da gurin allah ne inna allah yarzuqu man yasha lalle Allah yana azurta wanda ya so bigar hisab ba tare da lissafawa idan qalat imra'atu imran yayin da matar imran ta ce wannan matar imran din ita ce hanna bintu kafuza wato mahaifiyar maryam din ita ce hannatu yar kafuza mahaifiyar maryam shi kuma da Allah tabaaraka wa ta'ala yace imra'atu imran wato matar imran wannan ba imran baban annabi Musa ba akwai Imran mahaifin annabi Musa akwai kuma Imran wanda yake mijin Hanna mahaifiyar Maryam to wannan Imran ne ake nufi wa idza qalat imra'atu Imran yayin da matar Imran dan Masana tace Rabbi ya ubangiji inni nazartu laka ma fi batni muharrar dina ma nayi maka bakance annazar Allah tabaraka wa ta'ala yace yufuna bin nazar ويخافون يوما كان شره مصديرا wato mutanen kwarai suna cika bakance ne bakance shine mutum yi alkawarin idan wata bukatarsa ta biya ko kuma haka kullum ma ya ce ya Allah na maka alkawarin zan yi kaza na alkhairi mutum yi alkawarin zai yi wani abu na alkhairi to wannan idan mutum ya yi wannan alkawari wannan abu ya zama wajibi a kansa ya cika in yi zama ya cika ba kuma sai ya yi kafarar rantsuwa sai ya Allah zan yi azumin nafila na kwana uku na maka alkawarin wannan ya Allah sai ya Allah na yi alkawarin zan ciyar da mutane biyar mutane goma sadaka fi sabilillah idan ka ba ya faru wani abu da yake neman alkhairi ko kuma haka kullum ma mutum yi wani alkawari daban to idan mutum yi wannan to dole ne sai ya cika bayan haka kuma ana yin alkawari ne akan ana yin bakance ne akan abin da yake halal akan abin da yake kyakkyawa ba a yin bakancen sako mutum ya ce na alkawari sai na sha sigar kwari guda sati wannan haramun ne sai dai mutum ya alkawari akan abin da yake dama kyakkyawan abu ne kuma bakance yana daga cikin ibada idan mutum ya yi bakance ga wani Allah zai masa wannan ibadar to ya sonarsa ya bauta wannan ɗin na matan gane mutum ya yi bakancen cewa zai yanka rago zai yanka zakara wannan duka anan su ga Allah tabaraka wa ta'ala ne amma mutum ya yi ga wani Allah tabaraka wa ta'ala to wannan ya yi tarayya da Allah tabaraka wa ta'ala Allah kare mu na namarin ta ce ya ubangiji na maka alkawarin abinda yake cikin ciki na dinnan na alkawarinsa muharraran ya ubangiji na sa shi ce muharrar shine ka ware abu domin wani abu daban to ita ta ware wannan abin da ke cikin nata dan ya zamto wato mai bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala alkawari ta yi cewa idan ta haife cikinta zai zamto kawai zai tafi baitul maqdis wato masallacin kudus zai zauna aikinsa kawai sharar masallaci da gyara masallacin baitul maqdis wato a wannan lokaci ne to a lokacin kuma shi masallacin sunansa mai church sunansa kanisa tunda addinin nasaranci ne suke yi a lokacin shine addinin Allah a lokacin saboda haka idan mutum a lokacin su manya-manyan gidajen da suke na mutanen kwarai jikokin annabawa to ‘ya'yayen sukan ɗauki ‘ya'yayen su kai su masallacin sai yaro ya balaga sannan a bashi zaɓi kuma ana kaiwa iya maza ne banda namiji sai ta ce ya Allah na yi alkawarin abin da ke ciki na ɗinnan in dai na haifa wato na maka alkawarin cewar zai zamto bauta ne gare ka ya ubangiji da ta tashi kuwa Allah ta baraka wa ta'ala ya ce fa taqabbalaha sai ta ce fa taqabbal minni ya ubangiji ka karba mu ka karbi wannan alƙawarin ibada da nayi wannan himmatuwa da nayi dangane da bauta ya Allah ka karba innaka antas samiul alim ya Allah kai ne mai ji kuma kai ne masani da ta yi wannan alƙawari sai mijinta ya ce da ita yaya za ki yi alƙawarin abin da ke cikinki alhali ba ki san ma me za ki haifa ba yanzu idan namiji kika haifa mace kika haifa kuma za a yi alhali kuma kin san ba a kaiwa mata wajen su zamto wato an ware su domin wannan bauta din Allah tabaraka wa ta'ala ce falamma wada'atha yayin da ta haife ta wato da ta haife ta dinnan ba ana nufin ta haife Maryam ba ma'ana damirin hankun ba yana kuma zuwa ga Maryam bane domin abinda mana yake cewa shine falamma wada'atha qalat sai tace rabbi inni wada'tuha untha ya ubangiji na haife ta kuma mace to a lokacin abinda ake nufi wada'atha ana nufin ta haife wato alƙawarin nata tunda a lokacin ita bata san me ba tukunna bayan ta haife ta ne ta ga me ta haifa mace ce sai tace rabbi inni wada'tuha untha to a wannan hawan din damiri ne na mace din ya ubangiji ga ta kuma na haife ta mace mana tana kai uzurinta tana kai uzurin cewa gashi kuma alƙawarin da ta yi kuma abin bai yiwuwa tunda gashi mace ce sai Allah tabaraka wataala ya ce wallahu a'lamu bima wada'at Allah ne mafi sanin abin da ta haifa a ko baki faɗa ma Allah ya fi sanin ita tunda tun yana ciki ma Allah ya san me a cikin nan wasu qurra suna karantawa ammatul qurra suna karantawa haka ne walaysa zakaru wallahu a'lam bima wada'at amma an sami wasu daga cikin wato makaranta suna karantawa wallahu a'lam bima wada'at ma'ana sai zamto maganar kamar yadda ibn amir yake karantawa da kuma yaqub haka sai karantawa wallahu a'lamu bima wada'tu sai zamto maganar maryam ce kenan amma wallahu a'lamu bima wada'at Allah ne mafi sanin abin da ta haife wannan maganar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ne ya faɗa haka cewa Allah ne mafi sanin abin da ta haifa wanda suke karantawa wallahu a'lamu bima wada'tu Allah ne mafi sanin abin da na haifa sai zamto me maryam ce wannan maganar kenan sai Allah tabaraka wa ta'ala yace walaisa zakaru kal'unsa namiji ba kamar mace yake ba walaisa zakaru kal'unsa tana so ta ce mace ba kamar namiji bane kuma wajen bauta din ta je ta ware a cikin wato a cikin ta rika hidima ba kamar mace bane sai ta ce wa inni sammaituha maryam ya Allah na sa mata suna maryam a yaransu naka ce maryam shine abida ko khadima mai yawan bauta ko mai hidima ga Allah tabaraka wa ta'ala sai ta ce to sunanta Maryam mana mai bautar Allah tabaraka wa ta'ala mai hidima ga addinin Allah tabaraka wa ta'ala mana yake cewa wa kanat Maryam ajmalun nisa'i fi waqtiha wa afdaluhun Maryam kuma a lokacin ta kowace mace a lokacin kyau kuma ta kowace mace falala sai ta ce wa inni u'iduha ya ubangiji ina nema mata tsari bika ina nema mata tsari daga gare ka wa zurriyataha ina nema mata tsari a gurin ka ita da zurriyata mana ƴaƴanta min shaytanir rajim Allah ka kare ta daga shaytan wanda yake rajim rajim din nan malamai suna cewa ya zo ala wazn fa'il amma bi ma'ana fa'il naka ce rajim ana nufin shaytan wanda yake jefaffe ya zama kuma fa'ul kenan shi wasu ka ce a shi kansa ɗin fa'il ne amma ya zo da ma'anar da wazanin fa'il abin da ake nufi shi ne aka ce rajim wanda aka jefe shi wasu ka ce a ana nufin wanda yake jifa shi kansa shaidan ɗin domin shaidan yakan jefi mutane da wasu wasu ya jefi mutum da mantuwa ya sa wa mutum ya mance wani abu na alkhairi sai a ce ya zanto mai rajim mai jifa mutane da wasu wasi mai jifa mutane da shakku mai jifa mutane da mantuwa kamar wazanin amir amim duka na ka ce fulan amir wane amir ne to aka ce amir shi ne wanda yake karɓar umarni ko wanda ke ba da umarni a ce amir mummini shi ne mummini suke ba shi umarni ko shi yake ba su umarni haka shi yake barwa amir rajim duka wazanin ɗaya ne to sau da ka a can tun da amir shi ne mai ba da umarni to shi ma rajim ana nufin shi ne mai jifa isa wasu malamai suna fassara shaidanin rajim shaidan mai jifa ba wa shi ne aka jefe ba a shi ne mai jifa na matangan wasu kin wasu shi ne rajim din ana nufin shi ne jifafa to duka dai alarauci yana iya faruwa kuma dukan ma abin yana faruwa allah ya jefe shi daga rahamarsa din ai kuma shi ma yana jifan mutane da waswasi da dukkanin kutuntunu irin nasa sai shi ɗan ne ya zabga masa kaza ya ɗauke masa hankali ya masa kaza ya masa kaza kaga zan tura jirgi na na maryam ta nema wa wato yar ta dinnan da ta haifa a wato hanna hannatu mafiyar maryam ta nema wa yar ta maryam kariyar Allah tabaraka wa ta'ala ya kare ta daga shedan lalle ta ne mata babban kariya saboda babu fitina da ta wuce shedan kowa ta ga ya shiga wuta sanadiyar fa wannan shaitanin ne saboda haka yana da kyau wato iyaye mata su rika nema wa ɗayayensu kariyar Allah tabaraka wa ta'ala daga shaitan daga dukkanin mummunan abu tana haihuwa ta abin da ta mata kenan addu'a da ta mata kenan ba wai idan an haife ta ce Allah sa matar gona ba ce Allah sa matar a nema mata kariyar Allah tabaraka wa ta'ala daga sharrin shaitan a ce fes ne aka haifa in sha Allah wannan fes kaza kaza kaza to in ta zama firdi ta zo ta shiga wuta kuma mai amfanin ta ai bai zama ba alheri ke nayi amma ita hanna da ta tashi sai ta ce wa'izuha bika wa zurriyataha ina nema mata tsari gare ka da kuma zurriyata ta haifi kuma annabi isa alaihi salam sai ya zanto me shi ma Allah tabaraka wa ta'ala ya kare shi daga anishin shaydan din har wato hadisi daga Abi Hurairah ta Allah kara masa yarda yake cewa naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ma min bani adama mawludun illa yamassu shaytan hina yumladu yake cewa babu wani dan adam da za a haifa face shaydan ya zo ya shafe shi yayin da aka haife shi fa yastahillu as-sabiyu sarikhan manzo Allah sake cewa sai yaro ya tara ihu shi dan yana zuwa aka ya fada sai zo shafa shi sai yaron ya fashi da kuka sai yaro ya kuka mini shaydan saboda shaydan ya shafe shi gaira maryam wa ibnaha manzo Allah cewa sai dai maryam da danta ne kawai shaydan bai zai taba su kada me Allah tabaaraka wa ta'ala dama ce fa taqabbalaha rabbuha Allah tabaaraka wa ta'ala ya taba addu'arta sai zamto ita maryam da mahaifiyarta ta mata wannan addu'a manzala yake cewa shaidan bai zo ya taɓa maryam ba ya da haife ta haka nan lokacin da ita ma maryam ta haifa ɗanta annabi isa alaihi salam shaidan bai zo ya taɓa su waɗannan ne su su bi kawai amma kuma aka haifa sai shaidan ya zo ya taɓa shi sai abu hurai ta ke cewa wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim sai karanta aya yace lalle ku gashi dama Allah ya faɗa cewar mahaifiyar Maryam din Hannatu tace ya Allah ina nema mata tsari daga gurinka ka kare ta daga shedan ita da zuriyarta fataqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya karbi wato Maryam sakamakon addu'ar mahaifiyarta Hannatu bi qabulin hasanin da karba wanda yake mai kyau menene qabulul hasan wasu ke cewa shi ne Allah ya karba ya sa renanta a hannun wata zakariya wasu ka ce a wa fatakabbala harabu haɗi kabulin hasanin shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya haɓakar da ita haɓakarwa mai kyau sai ya zamto maryam alaihissalam tana girma a yini ɗaya tana girma kamar yanda yaro yake girma a cikin shekara ɗaya akwai su malamai suka ce yanayin yadda jikinta yake karuwa na girma a yini daya kamar yadda wani normal yara haka a shekara guda suke kara girma ta ita kuma a yini ɗaya so da Allah tabaraka wata'ala ya mata albarka ya sa ta daban da sauran wasu mata tun da gashi da mahaifiyarta hannatu ta haife ta kuma ita ma ta mutu dama shi imran din ya zo ya rasu shi ma ya bar duniya ita ma mahaifiyar hanna ta zo ta mutu daga ƙarshe-ƙarshe amma kafin ta mutu sai da annabi zakariya da kiriya na ta tuna lau ta baraka wa ta'ala ce fata kabbala ha rabu ha bi kabulin hasanin wasu ke cewa fata kabbala ha rabu ha bi kabulin hasanin shine allah ta baraka wa ta'ala ya sanya maryam wato akan tsarin bautar allah ta baraka wa ta'ala ya karɓe ta ya dora ta akan tsari mai kyau wasu ke cewa fataqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin shine Allah tabaaraka wa ta'ala ya gyara mata halitta ta tafi kowa kyau to dukkanin wannan abubuwan da malamai suka faɗa ya tabbata ga nan Maryam ya zamto me saurin girma ya zamto kyakkyawar dabi'a ya kasance a gare ta kuma me wato Allah ya sa ta cikin mutanen bare duka da ya faru kuma Allah ya sa ta tafi kowace mata kyau annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yake cewa daga cikin mata wanda suke cikakku daga cikin mata zaɓaɓɓu shine akwai maryam akwai wato khadija yake cewa da kuma asiya asiya imratu fir'aun matar fir'aun yace waɗannan Allah tabaaraka wataala ya daga yanayinsu a dukkanin matan duniya ga ita asiya mijinta ya ce shi Allah ne daga girman kafircinsu ya yawa amma tare da tana da imani ga maryam a yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halice ta ta tashi cikin batar Allah tabaraka wa ta'ala ta ma haifi da annabi wanda ya zamto kuma ba shi da uba ma namiji bai taɓa kusantar ta ba haka nan abinda khadija ta zo ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana khadija manzo Allah yana cikin gida ta tafi ta kawo masa dan ruwan sha ko wani abinci sai Allah ya kuma malaika jibril sai ya ce da shi ga khadija can idza atakka faqara alaiha salamu min rabbiha ga khadijin tana zuwa idan ta zo ka ce Allah yana gaishe ta ta zo kuma manzala ce Allah yana gaishe ta wannan matsayin ya kai a ce daga sama ra'ayi kuma mala'ika a gaishe da ke a gaishe da mutum ai wannan sha'anin ya kai kwarai da gaske radiyallahu anha wa arda wa kaffalaha zakariya Allah tabaraka wa ta'ala ce annabi zakariya alaihi salam ya dauki renanta malamai suke cewa na maryam mahaifiyarta da ta haife ta ita hannatu din sai ta ɗauke ta da ta gani zuga ta mace ce ita kuma dama can ga alƙawarinta cewa in ta haifi namiji za ta ware shi kawai bauta zai ta yi ta Allah ta baraka wa ta'ala a wato baitul maqdis to dukkanin kewayen baitul maqdis a lokacin manya-manyan malamai ne na ainihin nasara manya-manyan malaman kiristanci ne a kewaye da gurin da an je su ne a ciki da waje kamar ka samu wata babbar santa ta addini a shiga wani masallaci in ka je gurin za ka samu malaman addini da ɗalibai haka da yawa da sai zamto a haka gurin yake tana zuwa gurin suna zaune sai ta ajiye musu maryam sai ta ce ga wannan dama alƙawarin da na yi za ta yi zan ware ta ne domin bautar Allah tabaraka wata'ala malamai suke cewa a lokacin malaman da ta samu su su goma sha tara sai kowa ya ce to shi zai ɗauke ta wannan ya ce shi ne zai ɗauka wannan ya ce shi ne zai ɗauka to shi kuma imran a zakariya da kuma imran da ita mahaifiyar maryam ita hanna kenan da ita kuma matar zakariya wa da ɗiya da kanwa ne to so da haka shi zakariya yana ganin wannan wacce ta kawo yarta ɗin nan ‘yar uwar matarsa ce so da in ya ɗauki wannan yarinyar maryam ya kai wa matarsa kamar ya kawo ta mai yarta ne yayi ya ce zan kai ta gurin halarta zan kai ta gurin wato halarta ‘yar uwar mahaifiyarta sauran suka ce a kowa ce shi yake so ya ɗauki kula da ita ba wani magana a za ka zan ƙara nauyi a iyali na yanzu nawa ke ciyarwa kaza kaza za su karewa kowa ya matsa cewar shi fa so yake ya ƙara da ita saboda haka nan ne aka kai ruwa rana kowa yana cewa shi zai ɗauki maryam wanda ya ce shi zai ɗauki maryam wanda ya ce haka Allah tabaraka wata'ala yake cewa shine a can gaba inda zamu karanta wa ma kunta ladaihim idh yalquna aqlamahum ayyuhum yaqtul maryam ai baka nan lokacin da suka je suke jefa alƙalamin su cewa waye zai dauki renan maryam abu ya kai jayayya har aka je ga kogi kowa ya dauki alƙalamin sa ya jefa suka ce to yanzu da za a yi shine mu je bakin kogi kowa ya dauko alƙalamin sa ya jefa a ciki mun goma shakaran nan duk wanda ya nasa ya tsaya a tsaye to kawai shine ya ci shi zai dauke ta ana zuwa wannan ya jefa nasa ya kwanta ruwa ya tafi da shi wannan ya jefa zakari yana jefa nasa ya tsaya a can aka ce ato tabbas ya zakai ne lau tabaraka wa ta'ala yace wa kaffalaha zakariya nau zakariya shi dauki renanta ya je kula da tarbiyyarta da ya dauke ta sai ya je baitul maqdis sai ya mata wannan daki haka dan ta riga bautar Allah tabaraka wa ta'ala kamar yanda mahaifiyarta ta so malamai suke cewa ya ji ya mata daki ne dakin kofarsa ta sama idan ya zo sai matakala a ciki matakala a waje in ya zo sai ya taka ya taka in zai kai mata abinci can ma sai sake taka ya sauka ba ta inda za ta fita gefe da gefe ya kewaye ta kware da gaske ba inda wani zai zo ya shiga sai an taka wannan matakala sai zamto me ta zamto a kange sai da ba za ta ga wani namiji ba kuma wani namiji ba zai ganta ba manzon Allah ke cewa ya Aisha khairul limra'a alla yaraha rijal mafi alkhairi ga mace shine kada mazaje su rika yawan ganin ta wannan shi yake mace alkhairi amma kullum sai maza ɗari kaza dubu kaza sun ganki kafin ki je ofis ne a je kaza a je nan manzala shi na ba alkhairi ba ne ba mafi alkhairi a gurin mata shi mace shi ne mai kada maza su yawan ta ganin ta shi ne ba alkhairi mana tsakanin macen da maza suke yawan ganin ta da wacce maza ba sa yawan ganin ta bambanci da yawa duk wanda duk wacce zanto ba a yawan ganin ta wannan tafi alkhairi tafi albarka fiye da wacce ake yawan ganin saboda haka sai mata irin wannan daki din dakin da yake kawai sai in ya zo da matakala sai ya taka ya hau can kuma akwai matakala a ciki kawai sai ya taka ya hau idan ya kai mata abin da zai kai mata sai ya taka ya fito ya dauke matakalar sai tafi haka ta samu anashin tsaro sosai kwarai da gaske Allah tabaraka wataala yace kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab ko da yaushe annabi zakariya alaihi salam wato ya shiga gurin wannan mihrab din idan aka ce mihrab shine gurin da aka kewaye domin ibada kamar a cikin masallaci inda yake gurin liman ana cewa gurin mihrab mana gurin da yake zababbe daga cikin gurin ibadar ma an ware wannan daban wannan an ce da shi mai mihrab haka nan larabawa suna cewa ko da a cikin gida ne mutum ya wata wata yar bukka ko wata irin ba haka wannan zai zauna yana dan nafilfili yayi karatun qur'ani yayi zikirin Allah ya yi istighfari yana gurin a ɗan kawo masa kunu ya sha ɗan sha sha ya ɗan yi mai a suna ce wannan gurin mishrab guri ne wanda mai gida ya ware irin basu ce nan da ɗan ragayarsa a gurin da ɗan abubuwansa ya ware shi domin ibada ana ce wannan shi ban mishrab to a cikin masallaci inda yake ɗan da wannan liman ana ce masa mishrab to idan aka ware guri ko da a cikin masallacin ne daban kamar a ce mutum ya shiga itikafi ya dan ɗora gidan sauro ya kefe nan gurin da zai karatun qur'ani yana nazarin wani abu na ilimi yana bautar Allah a ce ga dan mihrab dina na kwana goma na kwana biyar na kwana uku na kwana biyar sai kullama dakhala alaiha zakariya almihrab ko da yaushe annabi zakariya ya shiga gurin maryam a wannan mihrab din nata wajada inda rizqan sai ya sami kalar wani abinci a gurin wato in ya zo lokacin rani sai ya samu abincin da yake irin na lokacin damuna ne yake yi ya samu ɗayan itaciyar da ba lokacinsu ba ne lokacin da yake kuma ba lokacin wancan ba shi ma sai ya samu irin wannan misali a ce yanzu lokacin ba lokacin kashu ba ne yanzu kamar yanzu ai kashu ne yake yi ko misali to wani abu ne yanzu ba lokacin shi ba kamar goba to misali kamar yanzu in shiga sai ya samu gogobi masu kyau a gurin da shi ne kullama da kalan alaihi zakari al-mihrab waje da inda hari zikan sai samu kalar wani abinci sai ya ce ya maryamu an nana ki hada wannan ce ina ne ke zuwa ne saboda ba sau ɗaya gani ba in ya zo lokacin da goba ta yi kuma misali a cikin da kuma babu kashu din sai kuma ya zo ga kashu lokacin da ba mangoro sai ya ga mangoro lokacin da ba kaza sai ya ga kaza ba lokacin kankana ba sai ga kankana ba lokacin kaza ba sai ga kaza musamman kuma ba ma irin yanzu yanda rayuwa ta zamto yanda duniya ta zamto yanzu ba ya zamto yanzu an sami kalolin bishiyoyi na zamani daban-daban wanda suke yi akai akai akai ba tunda a da ko da ba daɗin can ba ma daɗin baya kaɗan yanda abubuwan suke ba kamar yanzu ba ne a lokacin ba a san mangwara ɗan aure ba ba a san goba ɗan aure ba a san kaza ba da sauransu saboda ka in yi su ɗaya kuma sai faɗi to kafin wannan lokacin ɗin sai a sami irin wannan abu sai ya ce ya maryam ya ce maryam me yasa ya ce ya maryam bai ce ya maryama ba alhali kuma ƙa'idar larabci duk abin da ya zanto munada fata ake masa misali ka ce abu huraira in za ka ce ya za ka sa masa harfin nida ba za ka ce ya abu huraira ba sai dai ne ya aba huraira ya aba maryam ba za ka ce ya abu maryam sai dai ya aba maryam ya abu ahmad wato wannan kuskure ne sai dai a ce me ya aba ahmad to me yasa sai ya ce ya maryamu a madadin ya maryama saboda wannan din mamnu'un min as-sarf ne duk suna mamnu'un min as-sarf ne ko dan saboda ajama saboda ana shi sunan ba larabci bane to kuma maryam ana shi ba larabci bane ai kamar yadda muka ji cewa a yaransu aka ce maryam ana nufin mai ibada mai bauta wacce ke mai bauta ita ce maryam da zuwa ka sai ce ya maryamu anna laki hada ta ina ne wannan yake zuwa qala sai ta ce huwa shi wannan abin da kake gani ne wannan ƴaƴan itaciya min indillah da gurin Allah ne ta ce inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda ya so ba tare da lissafawa ba ba mutum magana ya ba da kaza yanzu an baka a baya ba bari a barka haka ba Allah baya wannan lissafi dan adam ne a cikin abin da Allah ya bashi in ya tashi ba ba in ya bashi ana ma kaza kalas in ka sake ba shi ahba wani nama na baka kaza ka lokaci kaza shi Allah tabaraka wa ta'ala bi gari hisab ba tare da lissafawa ba yana iya ba ka samu buhu kaza a gonar ka bazu ma ya kara ma bazu wacce ma ya kara ma shi bi gari hisab ne subhanahu wa ta'ala na'am
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين حياك الله الله تبارك وتعالى آية تقباتها الله تبارك وتعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كل يشي annabi zakariya in ya shiga wannan ɗakin nata na ibada in ya ga kalolin wannan abinci sai ya ce anna laki haru daga ina ne wannan a larabci aka ce anna da kuma aina in aka ce anna ana nufin lissu'al an jiha aina kuma lissu'al anil makan idan za ka tambayi mutum dangane daga ta wannan bangare wannan abin ya faru sai ka ce anna in za ka tambaye shi daga ina ne sai ka ce aina to saboda haka annabi zakariya da ya tambaye shi ta ina yake zuwa ta ce da gurin allah ne kuma allah na azurta wanda ya so ba tare da lissafin ai kaza kaza kaza bai kamata a bashi ba to daga nan annabi zakariya da ya ga wannan abin da ya faru sai tunani ya zo masa zuciyarsa ce wato shi bai taba haihuwa ba kuma wannan abin da yake faruwa daga wata kabirin maryam gaskiya ne daga Allah ne kuma cewa inna allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab wannan ma gaskiya ne Allah yana azurta wanda ya so ba tare da lissafi ba da gaske ne haka ne sai ya fara tunanin to in haka ne shi tunda Allah ya iya kawo maryam abinci ya'yan itaciya ba lokacinsa ba ai yana da ikon ya ba shi haihuwa tare da ya su faɗi sai fara wannan tunanin sai fara kwaɗayin shi ma yanzu da ya samu ɗana ga shi ya tsufa kuma matarsa ita ma ta tsufa kuma bata ma taɓa haihuwa ba ga ta dama tun bata taɓa haihuwa ba kuma ga shi shekaru sun tafi sai annaba zakariya ya fara kwaɗayin cewa to in haka ne shi ma fa addu'a ya kamata yi lalle allah nan da yake kawo abu ba lokacinsa ba yake adartawa ba tare da hisabi ba to yana da ikon ya bani haihuwa sai Allah tabaraka wa ta'ala ce hunalika daga nan ne daga nan da a zakariya rabba sai Allah zakariya ya roki ubangijinsa sai addu'a qala sai yace rabbi ya ubangijina habli min ladunka dhurriyatan tayyiba ya Allah ka bani daga gare ka ka bani zuriya tayyiba kaga sai yace zuriyatan tayyibatan yace zuriya sai ya faɗi specification ɗin zuriyar sai ce mai ɗayi ba mana mai kyakkyawan hali tsarkakakkiya ta kwarai ba kowace irin zuriya to da ya ce zuriya ɗin nan yana nufin ɗa lokacin bai taɓa haifa ba ya ce allah ka ba da ɗa na kwarai amma ba kowane irin ɗa ba saboda wani ɗa zai zanto sanadiyar hawan jinin baban sanadiyar bashin ran uban sanadiyar kaza sanadiyar kaza shi sai ya ce zuriyatan tayyiba Sheikh Abdulrazak Badar Allah ya kara masa lafiya yake cewa wannan abu ya faru yana magana ne akan kiran wato roƙon Allah tabaraka wataala haihuwa a riga roƙon Allah haihuwa wannan abu ne mai kyau amma a riƙa roƙonsa na gari ya ce ya taɓa zuwa a gindin harami a gindin ka'aba ya ji wani mutum yana ta addu'a yana kuka yana cewa ya Allah ka bani haihuwa ya Allah ka bani aya ka bani haihuwa yana ta roƙon Allah haihuwa haihuwa Shekar Razak yake cewa bayan shekaru ashirin ko ashirin da ɗan wani abu ya ce subhanallah wani iko na ubangiji sai ya sake haɗa su a daidai wajen wannan gudun da wannan mutum ya ce abinda zai baka mamaki yana daga cikin manya-manyan malaman saudiya yanzu yana daga cikin malaman masallacin limaman masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda zai baka mamaki shine hailau da bayan shekaru ashirin ko ashirin da wani abu ɗin wannan mutumin ya dawo hajji don wata ƙasar ne bakan saudiya sai ya ji shi a daidai gurin yana sake addu'a shi kuma abdulrazak sai allah ya sa masa shekar abdulrazak allah ya sa masa tuna wannan abu sai wai ga ya ga wannan mutumin na gefen sa ba shi ne wajen shekaru ashirin da wani abu da suka wuce ya zo ki addu'a nan gurin yana roƙon allah ba shi sai yana cewa ya allah wannan ɗan ka kashe shi allah ka halakar allah ka sa ɗan nan ya mutu kafin koma allah ka kashe ɗan nan ya ce sai mamaki ya kama shi sai ya matsa kusa da shi ya ce ya ana ya kai wannan me faru da kake cewa Allah kashe ɗanka sai ce ai wato ɗana ya zama fitina a unguwa gaba ɗaya a garin ya zama fitina ya dame shi ce yasa kawai Allah ya kashe ɗan nan kawai shi addu'ar sa yanzu shine kafin ya koma garin kafin ya koma ƙasar su Allah sa yana zuwa ya samu kashe ɗan nan ya mutu sai ce to ai kai ba haka ya kamata kai ba dama lokacin addu'a yace ba kai bane shekaru kaza ya gaya masa shekara dubu ɗaya da ɗari da kaza ko da ɗari uku da kaza a lokacin ka zo nan gurin kai adalci wallahi ne ya ce mamaki ya kama shi ya ce ya gane shi ya ce ai ina nan gurin lokacin kai adalci ya ce da shi da tun lokacin roƙon Allah sai ka ce Allah ya baka nagari kawai ba abin da kace shi ne dan ban manta abin da ka faɗa ba abin da kace kawai Allah baka haihuwa kaga kenan da yayi irin ta me annabi zakariya da sai ya ce rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba Allah ka bani zuriya ka bani ɗa na ƙwari kawai ka ce ya Allah ya baka haihuwa to Allah ya baka haihuwa kawai ya ce to yanzu ai baka makara duk da haka a madadin ka ce Allah ya kashe shi ka ce Allah ya shirye da shi kawai ka roƙi Allah ya shirye da shi ya ce mutum ne sai ya juya ya kalli ka'aba ya sata a gaba sosai ya shiga da roƙon Allah ya Allah ka shirye da ɗan nan Allah ka ɗora shi a kan ka shirye da shi ya ce abin mamaki wannan mutumin shekara ɗaya ya sake dawa hajji allah ya sake haɗa su da sheikh abdulrazak badr sai yake ce da shi ai ya ga wani abin mamaki wato a lokacin da ya addu'a nan ashe nan take allah ya amsa saboda ya je gida saboda ɗan ko sallah ba yayi ya yi ya yi kuma masallaci ba zuwa ya ce yana zuwa gida aka ce masa ai kawai ranar kaza sallar kaza ko abu ya lura ya tafi masallaci yana dawowa ya zauna ya tafi gurin malami ana koya masa karatun qur'ani yana koyayya ake sallah ya ci gaba da istiqama sosai yace da aka bani labari ya shekh sai naga ai daidai lokacin da anan jikin Ka'aba ne addu'a ne a daidai lokacin asha'un yau a can gabas wannan take Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa saboda addu'ar mahaifi ga ɗa Allah ta baraka wata ala yana karɓa ƙurai da gaske hunalika da an zakariya rabba annabi zakariya nan ta wato da ya ga yanayin abin da ya faru da maryam sai ya roƙi ubangijinsa ya ce wa bi habli min da ɗanka zuriya ta ɗaya mata ya Allah ka bani zuriya ta ƙwarai daga gare ka innaka sami addu'a ya Allah kai ne mai jin addu'a abin da ake nufi sami addu'a shine mai amsa addu'a ya Allah kai ne mai amsa addu'a Allah tabaraka wataala ce fanadatul malaikatu sai malaika ya kiraye shi wa huwa qa'imun alhali yana tsaye a lokacin yusalli fil mihrabi yana yin sallah a bait maqdis sai ya ce da shi malaikan annallaha yubashshiruka bi yahya to Allah yana maka albishir da da sunan sa ma yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah yana mai gaskata manzancin annabi isa da isra musaddiqan bi kalimatin min Allah kalimatin min Allah din nan wato ana nufin annabi isa wannan dan da ba ka haifa yahya shi ma annabi ne annabi yahya kuma zai gaskata ya karfafi wato annabi isa alaihi salam shine yace da shi inna anna allaha yubashshiruka bi yahya allah da maka albishir da yahya musaddiqan bi kalimatin min allah yana mai gaskata kalmar nan daga da ta zo daga allah shine annabi isa alaihi salam wa sayyidan wa hasura shi kuma kalmar nan ta allah annabi isa din dan waye dan maryam din da mahaifin yahya din zakariya ya rene ta duk dai abin suna da alaƙa alaƙa na mata an gani malamin shi cewa dan annaba zakariya ya haya din nan ana ce ma an ce masa suna an sa masa suna ya haya ne saboda da shi ne Allah ya rayar da mahaifar da ta riga ta mutu ko ta bushe ba taɓa haihuwa ba amma Allah tabaraka wa ta'ala sa ta haihu malaka ya kira shi sai Allah ya maka albashir da wannan kuma wa sayyidan kuma shugaba ne jagora ne zai zanto wa hasuran kuma zai zamto kamamme ne wasu malamai suke cewa hasuran shine mutumin da bai ya iya kusantar mata wasu suka ce hasuran a'a yana iya kusantar mata amma ya kare kansa Allah tabaraka wa ta'ala ya kare shi wa nabiyan kuma annabi ne min salihin annabi ne daga cikin annabawa domin cewa wa nabiyan min salihin annabi ne daga salihin idan muka ɗauki kalmar salihin ai jam'i ne na me jam'i ne na kalmar wato salih mutumin kwarai ai ba za a ce annabi yana daga cikin salihan bayi ba domin annabi ya fi salih aiko shi sa malaman tafsir suke cewa salihin ana ana nufin anbiya wa nabiyyan min as-salihin bi ma'ana wa nabiyyan min al-anbiya mana annabi ne daga cikin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala to da kanan zamu takaita da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda makaranta daidai na fassara wani daidai sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu cika da imani ya Allah ka jikan iyayen mu ka yafe musu ka ni'imta su cikin kaburburan su wanda suke raye cikin su Allah ka sa su cika da imani ya Allah ka ƙara wa garin nan albarka da zaman lafiya ka ƙara wannan ƙasa ta mu albarka da zaman lafiya inda ake tashin hankali cikin garuruwan musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ka bada kwanciyar hankali da zaman lafiya ya ubangiji ka kara mana albarka ka mana albarka ka yi wa zuriya ma albarka subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh